أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا وممن حملنا مع نوح ومن إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 24 ga wata na jimadar ula hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da takwas ga watan harko shekara dubu biyu da ishirin da daya a sati da ya gabata mun tsaya cikin tafsirin surat maryam mun tsaya aya ta 62 sinu yau insha Allah za mu tashi aya ta 63 ta surat maryam kahin nan akwai tambaya ko ƙarin neman ƙarin bayani kuma bayani da na yanwa a ɗazu kan mas'ala ta hudu ba jan hankali babba wanda za mu halka a kan shi mas'alar yada sharri don wanda ya yada sharri yana da kifilin mil bayani da na yi na irin miyagun mutane cewa alhamdulillah babu wani a Nijar ko wata siyasa ko wani ɗan siyasa wanda yake magana da sunan ƙabilar shi gaba ɗaya babu ba wanda wata ƙabila ta zaɓa in yi magana da sunan mu ne musan da haka akan iya samun lalataccen mutum a kowane ɓangare ya yi kira irin wannan kira ƙazamin kira na maganar ƙabilanci ko yi ta kanshi ko aibanta wata ƙabila zai shiga ɗaki ya shirya sai ya yaɗa ma wani kai ma ka samu ka yaɗa ka tura duk wanda ya yaɗa iya da kamfa ciki shan wata mu lura da yaɗa sharri ko alkhairi in alkhairi ne haka in shari ne haka za ka ranka ya ɓaci ka ɓata ma wani rai kuma a kunna wutar fitina ta wannan hanya kana ta musu a ciki da haka mai hatara mu yi ƙoƙarin bin ladabi musulmi muke na ka ce islam musulmi na ƙwarai iya neman bin abin da manzan da allah ya kusa ma kan shi manzala ya tsarantar da mu ya tsoratar da mu ya mana kashe kan ƙabilanci da bambanci ɗaukan wani abu daban bayan wannan addini mu yi ƙoƙarin riƙe wannan ladabi shi ne zai amfane mu shi ne zai kai maka ba kuma shi ne su makiyan addini suke harare su ɓata shi idan su ɓata shi gurin su ya cika ya kamata mu yi hankali kuma manzana ya bayani duk wanda irin wannan dawa na ce bai tare da ni da sami na manta da da wani jahiliya annabi ce bai tare da kai wannan kada ya shika da'awa ta kiran kabilanci wannan ra'ayi na wani abu misali cewa ko da uwaye da kakannu ba kuma kawai siyasa ba kawai siyasa ba anan da jigo na kabilanci ko ja amma kuma misali na siyasa da aka yi muguwa ta farko a jihar ɗaya da adasawa ba wi da nun waɗannan mutane biyu da jibbo hamani da jowar hamani ku zai ne ɗan wa ɗan wani juna ne jiharsa ɗaya jigonsa ɗaya amma ku diba da yake ra'ayi ne da magarawa da maraɗawa ɗan nan wajen nawa kashi an ɗagira kun labarin dirhamkin jiratawa kun labarin abin da adam garin magariya a halin ka fada gaban kowa kan kurin ra'ayin jibbo wasu ra'ayin yarda kaga a nan akwai kabilanci haka ta wuce lahiya lau ba haka da kowa kabila ba na haka kenan jigon ma siyasa ba ka hatar kabilanci ba wala akwai wata kakanmu don irin take son wannan ba hakan jibbo hata susu ce ta ce maka aiki cikin dare ya zo mutumin ya aika ya masa ya wuce kamar mala'ika je ta cikin dare mutumin ya zo kurin soyayya ce kurin wallahi haka zo tsayi da yawa nan nawa kashe kakannin nawa kashe aka shi wa aka shi halayra wasu kaso shekara goma wasu gudun hijira amma duka ba maganar kabila ko maganar jiha kurin ra'ayi ne kenan kan mu ce wannan kai wani abu ya taso tsakanin mu ra'ayi ne kowa bai abin da yake so ra'ayi wanda ba magana amma ka tsaye ne kudin wannan ko sharri ga wannan don kurin bai ta bai ta haka siyasa Allah ya tsare mu sai wannan tambaya da yake yana ga alama sabon fahimta ne sabo ne na ga alama don wacce ke don Allah malam amma cikakken bayani a kan sladar fati kasa sabo ne haka ne kai da ne abu tsawon abu ne ɗan wa a takaice a jumlace maganar sladar fati me ya kawo asalin rigima kan duk musulmi mai imani ya imani Allah subhanahu wa ta'ala ya hori a ƙorani inna Allah mala'ikatahu yusallu na allar nabi ya yi wallazi na amanu sallu alaihi wa sallu mutafiya Allah da kanshi da mala'iku suna ma wannan alamun salati ya ku masu imani ku min salati da aminci sallama wannan Allah ne umarni to wannan salatin da Allah ya ce a yi nasu ƙorani ne manzan da Allah ya koya na raye saboda wannan aya duka sahabai ga su abubakar umar usman ali da wani manyan sahabai kwarai shawa asalin larabcin babu wanda ya je ka gudunwa ya rasu la gatawa gatawa ta suka ya rasu lalla allah man umarnin mu maka salati ba mu san salatin ya za maka wannan salati ba sai larabci wasu ba larabci ba larabci ba koyo suka yi ba ba wanda ya je kawo shi kanshi kuma annabin kanshi ba kudin shi annabin Allah fazon Allah bai ce bugata shi bai jiran wahi ta an ce ma daga malakar jibril ka abin wajen da ke cewa sai da shiga wani halin canjin yanayi na wahi iya warwarewa sai ce kulu ku ce da shi ma wahi Allah musalli ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أسلم صلاة كنا إبراهيمية ونقول فضل دام أكنش to wannan annabi ya koya shi ya haɗu fadala ta in kai ɗaya Allah zai ma goma amma babu inda manzon Allah ko sahabbai suka ce wannan salatin ya kai rabin Qur'ani balle ya kai ga Qur'ani balle a ce ya yi Qur'ani so dubu shidda ko wata ruwaya har dubu ɗari shida cikin wani abu kuriya na a rubuce a littafi yake hannun masu ita jawar ma'ani yau ma iya nan an ka saya a kasuwa zan gani ko an ka cikin ce ba gaskiya wani ba sai ya baka nashi dan tsari na aka awancin na kasuwa an ba magana yan uwa wannan shi kawo da daman farkon hali suna da a farko da aka tashi sai to jama'a wannan salatin da aka yi wannan magana na ɗaya ne kaga cewa ga wani abu da yi ƙur'ani su ɗaya ma har dubu shida kuma farko suna a wurin tafsiri ɗaya cikin malamai a garin launin ɗarika ɗaya cikin yan waya nan gare ya ce wai malam wannan magana an ce ta yi ƙur'ani su dubu shida ga da malam cikin jama'a wurin tafsiri ya ce na ƙara maka dubu goma sha biyu ma kaga inda ya ce ma abu mai daba kaga akwai sauki a ga abu to ce ya yi ma ita dubu goma sha biyu ma ba wani matsala komi ta yi daidai wannan ɗaya cikin manyan malamai na wani ɗarika a najeriya da afirka ta yamma har iya ba da misali masu cewa ba ta yi ba wasu ilimi ne yake ba da misali yanzu misali kwalbar turare kaga yar karama ce ko sai ka sa a rishihunka da tuluruwa wanne ya yawa tuluruwa ya yawa ko waye wa turare ka ta kala amma ba la kawai kenan qur'ani shine tuluruwa sassafa da shi ita ce turare haka ne ma bai mana ba wa ba ba ba na abari aka karara kuma ake hodi ake tala da shi to wannan shine dalilin da ahlus sunna suka ce la abu na biyu akan ta a rubuce cikin mutum na cikin tawon nasu aka ce meye ma jikonta Muhammad al-Bakari wanda ya zo da ita karni shekarar shijira dubu da ɗari bakwai da wani abu kayan amur tijani ya zo kayan amur tijani zuci shi ne wai ya nemi salati ya nemi allah bai salati ku ji ba an wuce wai a labarin ya shiga ka'aba sai da ya kwana arba'in bai hutu ba kwana ke biyan bukata kwana arba'in bai hudu ba bayan kwana arba'in sai malak ja'ahul malak fi warqatin min nur sai al malak malawai mai zawa malaka sai ga malaka jibril ya zo ya zo mai da ita a takardar haske ko qur'ani a allo aka rubuta da kashi da takarda ita kuma a takardar haske aka rubuta bayan manzo ya koma ga Allah shekara ɗaruruwa ko dubu da wani abu kaji wannan ma kaga ba karamar rigima bace ba karamar abin inkari bane ba kuma suna tabbata cewa ba na abu ne mai wa iyayen su ne aka aka wani su da dalilai kuma ana kyamar ko muna kyamar salatul fati ba ma yin ta kuma kace ba mu yarda ba da yin ta ba mu yarda ba da ita amma mun yarda salatul salat ibrahimiya wanda manzon Allah ya karanta da al'umma ta hanyar wahayi kuma shi kashi ba ce da Qur'ani so eh ma ba za su dubu shi ta ɗan wani shi ne a takaice tarihin da na tambaya muna wa annabi da shi da ta yi ahalin suna ba sa ma annabi salati karya ce muna ma annabi salatin da Allah ya ce amshi wa duk sallah ma sai mun a duk tahiya ma sai mun wannan shine sunna shine hadisin Allah ta tsike mu ci gaba da mu
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا na Allah subhanahu wataala yana ishara game da abin da ya gabata na labarin labarin aljannan mazamna wadda Allah mai rahama ya ma bayin shi alƙawalinka a gaibu a halin da ba su gani ba kuma shi alƙawalin Allah alƙawali ne mai zauwa babu shakka kan shi alabar labarin a wannan gida na aljanna babu maganar banza illa aminci tabbatar aminci kuma daci da sha abincin aljanna baya yankewa sahiya da marici wannan ishara ce ta abin da baya yanke na can babu dare babu rana amma abin da baya yankewa ke shi ne Allah ce tilkar janna wannan aljanna da aka ba mu labari Allah ce nurisu min ibadina man kana tafiya ita ce muke gadarwa da bayinmu amma bayi bawa wanda yake da tsoron Allah kina akwai alƙawarin gidan aljanna ga duk bawa mai tsoron Allah Allah sama layin bayin hatsarin shi ci gaba وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا na'am wannan aya cikin sahih bukhari cikin sabon sabkar wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ɗan jinkiri jimawa na zawar malaka jibril bai zo ba tsawon lokaci ranar ya gashi ya zo bayan ɗan cirewa ta kwana biyu shi ne ce ma mana uka ta zuwa na akta mai wata zuwa da jibril me ya hana ka ba ka bar ba wani ka kai jinkirin zawa kaman da ba kaman da ba kai jinkiri me ya ka haka nan akan shi ne Allah subhanahu wataala aka sabkar da aya ake bashi jawabin wannan tambaya ta ta hanyar Allah sabkar da wahayi ta hanyar malaka jibril wa ma natanazzalu illa bi amr rabbi ai ba ma sauka ƙasa saman duniya yin da ra'ayinmu muna sabaka ne da izinin ubangijinka sai an aiko mu idan ma aiko mu ba har mu zawa da kanmu ba na bane muke jagoranci abin da kanmu a amu ma bin wanda yake ba ma sabka sai da izinin ubangijinka lahu ma baina aidina wa ma khalfana Allah shi ke kula da mu lamarin mu a hannun shi gaba da baya su ce duniya da lafiyar duk abin da muke ciki da waje Allah ke kontrolan shi ke fiwa da komo kin babu wani abu da muka mallaka don na mallaka jibril in yi abin da na ga dama su nima ni ne kuma na ƙarƙashin tasarrufin Allah subhanahu wa ta'ala don haka fa'abudu kurin ka ci gaba da bautar Allah wannan ubangiji wastabir da ibadati kuma ka jimre ka zama mai jimri ne da haƙuri ka jimre ma bautar Allah yayi da haƙuri yayi da jimri azumin ne cikin zaki sallar cikin sanyi ka jimre da wahala a kan bautar Allah don ya yi jimre sai ya yaƙi da zuciya eh lahu ashe na ƙela ke lahu ma bayyana aidina wa ma halfana Allah yake da abu gaba da baya ma'ana yana abin da ke gaba da ba namu kuma ce lamarin duniya da lahira komai an nace ke wa ma bayyana zalik da abin da ke tsakanin mana na ce me abin da ke tsakanin gabanmu da bayanmu wasu na cewa ana nihi an yi an san akwai duniya rayuwa ta duniya kuma akwai ta lahira shi ana nihin rayuwa ta barzakhiya ko ko wannan busa da aka ce za a yi Allah zai busa kowa ya mutu ba kowa ba komi duniya ba ji lahira ba kuma an bar duniya ke shi ke nan ishara shi an ta duka lamarin komi nashi a hannu komin a hannun shi kurce ma'ana gaba da baya da tsakanin wannan kin babu wani abu da yake ta da ƙarƙashin kulawar Allah subhanahu wata'ala wa ma kana rabbuka nasiya kuma ubangijinka baya mantuwa bai man bai mana bai mance ka ba ko Allah bai mantuwa duka sifa da Allah bai mantuwa shine ta rabbu samawati wal ard wa ma bainahuma Allah subhanahu wata'ala shine ubangiji ma'ana mulkan wa khalqan wa abida shine mamallaki shine mahallicin sammai da kasai duka nashi ne kuma ya ce ma bayanu ma haka duk halittun da suke tsakanin sama da ƙasa gaba ɗaya nashi ne mulkin shi ne halittar shi ne bayan ce da shi duk abin da ke sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su da haka wani ubangijin fa abudu ka ci gaba da bauta mishi wastabir da ibadatihi ka jimre ana ka yi haƙurin bautar Allah subhanahu wataala hal ta'lamu lahu samiya ka ji wani mai sunan Allah Ar-Rahman ka taɓa ji babu babu Allah kurin Allah yake kaji god kaji irkoi kaji ubangiji kaji allah kurin allah ce Eh, babu wani bashi shi ne kurin allah rahman ana kada ya ishe ka san da girman allah ya allah ci gaba
ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا na'am wa yaqulu al-insan na Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin halin wauta ta dan adam balle wanda yake mara mana kahudi mara imani iya cewa a idza ma mitu la sawfa ukhruju hayya shi yanzu in na mutu za a sake buddo ni a tado ni da ina ina mai rai iya mamaki ya za a yi bayan ya mutu ya lalace a tado shi a matsayin mai rai Allah ta awala ya zukuru da insanu an na harkanar mai kawar wani kuce shi ne wani magana jinsi na mutum bai tunani mun yi shi kafin yanzu ai da babu shi gaba ɗaya ma babu ta halitta mai suna mutum ba ma adamcin gaba ɗaya a saman ƙasa ga ƙasa ga sama ga turmamu ga rana ga komi babu wata halitta ta jinsi mai suna ma adam balle kai kuma wannan mahalicin shi ne ya so kuma ya halitta irin taka ya yi ka a matsayinka na mutum ba ɗaya abin da aka maka wani maka ko babanka ko babanka ta maka ko ta zaɓa hanci mai kyau ta maka ko baki mai kyau ko ƙulluwa mai kyau ko wani abu mai kyau babanka ya maka ba wanda wani ya maka balle Nijar ko Najeriya haka ya kayi shi yadda ya so yi ka ko yi ka mai hankali ko kuma hukunci kana kallo da yan wa mahaukaci ma aya ce ma mahaukaci ma biyu aya ce a wajen Allah ka zama hukunci mutum da kaman kai ba wani abu na halitta wanda yake ba irin naka ba komai irin naka ne ma zama hukunci kuma haka Allah su kai ma da ya dan zai koma hukunci kenan wannan kiba kenan Allah mai wannan kima shine yaso ya tsari na mutum a wannan tsari kuma ga halittu da yawa sun yi mu ƙari sun yi mu girma sun yi mu jimama a duniyar amma ba su da hankali irin na ɗan adam dona abin ma Allah godiya ne to Allah ce shi Allah kai tunatar da mai wani magana mai tunanin ya za a yi bayan na mutu na zama ƙasa a ce a sado ne to ka tuna bawan Allah ai da an yi ka kuma da babu kai to wancan sun Allah ta fi ka ajaban ta ajaban ajaban qaulun ai zamita na wanta ajaban ajaban qaulun ai zamita na kunna turaban تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد نعم نعلك وإن إن ذاك وت- وإن تعجب فعجب قالوا إن ما على هذاك ما مايك أن عدم قوة أن عدم ce fa'ajab qawlum abun mamaki maganar kawurai da suke cewa a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid ana kawo ta kware wucewa ya za a zumun mutu mun lalace za a sake maido mu halitta sabuwa wani akwai akwai wauta kanta rashin tunanin abin da ya gabata ne inda har mutum na tunanin abin da ya gabata shi wata ruwa da imam bukhari ya ruwato cewa annan salatu kibar labarin cewa qulullahu ta'ala kadzabani ibn adam wa lam yakun lahu dhalik an yukadzibani wa adani ibn adam wa lam yakun lahu an yuzin amma takdibu iya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwal khalqin bi ahwana alayhi min akhirih wa amma adahu iya fa qawluhu inna li walada وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سيدنا البخاري ya tare da kusin maza ba labarin cewa Allah subhanahu wataala na cewa dan adam iya ƙaryatar da ni alhali bai dace ba ga dan adam ya ƙaryatar da ni Allah ce dan adam yana cutar da ni abinda bai dace ba a ce ya cutar da ni me ya karyatar da ni da ɗan adam ke Allah ce cewa Allah ba zai tado ni bayan mutuwa ba ai Allah ce ai ko amini daga mai hankali sake abu bayin shi ya yi sauki akan kirkira kirkira ta yi wahala yanzu kamfanin za a shekara na masu ilimin za ta bincike ta bincike a wani wani model an jima ya ma an biya mana ilimin wannan model amma an ga tsere na ga mai dubu mota ce inji ne in sai kuma ne ne ko ta nuna gobe kenan ko din hankali ya san horkon abu ya yi wahala to ya zaka yi mamaki melo abu da dama akwai shi aka sake me ya zaka yi mamaki a sake yi kana kenan kwai akwai wauta ta mai inkari ko shakkar ta doshi bayan mutuwa wanda da yanwa wani abu ne wanda wancan kahurai a can da ga jahilcin ga kahurci suka ga bai yiwa kuma su kahuran na yanzu duk da kahurcin sun ga dai wannan ba matsala ba ce ba a ce an ka komo duniya kamar yadda kake suna ga abin a ilimance su yi imani da haka abin zai yi wa kana illa babu imani da Allah ne kurum ma ba ne wanda yake mai yiwuwa ba wani wahala kai shi ko a ilimance a ilimin da Allah ba ɗaya na da su wanta sun yi aiki da abubuwa ga jahilci ga kahurci su kunan zai da kahurcin an sa ban yayiwa amma an kahurce mu Allah Allah shi da mu dan Allah ce gaba fa rabbika fa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin thumma lanuhzirannahum ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا
na Allah ya ce bayan dai faɗar Allah subhanahu wata'ala na awala ya zukuru li insanu anna khalaqnahu min qabl mutum bai tunani mu muka yi shi kahi yanzu wala muku sha da babu wani abu mai suna dan adam ba wani Allah ce fa rabbik Allah yana rantsuwa da kanshi kenan ina rantsu ina rantsuwa da ubangijinka Allah kenan lanahshurannahum washayatin mutane gaba daya da shedanu gaba daya za mu tattaro su mu tado su a filin kiyama sun malan hujiran na mu haula jahannama jisiya za mu kawo su gabakin jahannama gaba ɗaya a gurfane nan imma don ya taɓa cewa ingantatta a nan salasar ke cewa da yake ba su habai labari za a canza wannan ƙasa da nasun ƙur'ani da sunna za a canza wannan ƙasa da muke rayuwa a kan a canza wata ƙasa sabuwa a kanta ma za a yi sabi ganin haka sabas ya rasulullah ɗan na sau mai to idan an ce za a canza a ina mutane suke ya ce kuma alajisir kuma alajisir suna kan kadarkun sarari gaba ɗaya nan za a jisa kuma a kan ƙasa sabuwa ta kuma a shiga bayani duk yawan duniya aka za mu taro su da mutum da aljani a mutum shaidanu su mula dubujar nan za mu kawo su haula jihannama jisiya gehen jihannama a gurwane kowai ga suna a gurwane sun mula nan zi'an na min kulle shi
لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا
na'am kuma suna ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا idan Allah ya tattara su a hinin kiyama a wuri guda kuma yace suma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya Allah san kowa ce za a diba kowace group kowace jama'a kowace ɗaifa za a diba waye babban dan duniya babban shege babban mugun sai an diba wanda yake mugun tsageran da manyan za a fara za a tsamo su su malanin zi'anna min kulle shi'atin da kowace jama'a za a diba tsagerin za a fara zaƙulowa a diba ayyuhun shaddu ala rahman itiya a diba a za a zaƙulo duk wanda ya tsaurin kai ga allah mai rahama kuma allah ya san komi ita sun malanin alamu billadin hum aula bi hasibiya Allah ta mun kowa sanin kowa irin azabar da ta dace gare shi za za kulo kowa kuma da matsayin azabar shi kowa abin da yi Allah ya sani amma za a fara da manyan su za su fara shiga kuma a rinka tura sauran ana tsini majuna haka za ta taba a hilin kiyama mai Allah ce gaba
وإن منكم إلا واردها كان على ربك ربك حتما مقضيا نعم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا
tabbas Allah ce wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikinku sai ya bi ta wuta kuma kana ala rabbika hataman muqaddiya kuma bi ta wutan wani alkawali ne wajibi da Allah ya dora ma kanshi kowa sai ya bi ta wuta magana kenan kowa sai ya bi ta wuta to amma ce sun manunan jalladina ta ƙau wani zarar zalimi na fi hajjaziya za mu tsiratar da masu tsoron Allah mu bar azalimai a cikinta a gurfani wannan matsala ta cewa kowa sai ya bi ta wuta ta ruwa na abdullahi bin rawaha na cikin sahabbai ya ta da kai bai lahiya da matashi sai ta ga ya fashe da kuka suka yi tambaya ma yi biki ka mai sa ka kuka ya ce wallahi abinda nake tunawa na tuna faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya cewa babu wani sai ya bi ta wuta kuma alƙawali ne Allah ya dora maka shi yace matsala ta ban sani ba na tsira ko ba na tsira ba ina cikin wanda tsira ko banna ciki shi ne tashin hankali na kudu haka akwai abu masara cikin magabata wanda shi ma irin wanda ya koran wannan aya na cewa inda yake cewa shi dama sam ma ba a yi su yake cewa burin shi saboda ce yanzu wannan matsala ce tabbas za mu shiga amma mutuwa babu tabbas hasan al-basri na sa cikin malaman tabi'ai ya ga wani yana kilkila dariya iya kilkila ya shaɗa dariya wata ya ce bawan Allah hal a taka an na kawari dunan ka sami labari za ka bata wuta ce ƙwarai ya ce hal a taka an na kasari dunan ana ka sami labari kana cikin masu tsira daga ita ya ce a ita kuma to dariya wani gaba dariya kai haka mata a zama a walaki akwai aiki a gabanka yan wa wannan abu ne tabbas zai wakana bi ta wuta shi ne wata rana hafsa radiyar anha sun sai da bukari ruwa ta inganta a nan sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa ina hatar inni la'arju Allah da kulan nar in sha Allah ahadan ahadun sai da badar wani hudaybiya magana ta ce ina fatar duk wanda ya je hudaybiya ko ya je badar mana ba zai shiga wuta ba kenan da akwai akwai bishara a masa bishara duk wanda ya je badar bai shiga wuta aljanna ko bishara ta Allah akwai bishara kuma na bai'atul ridwan mutumin dubu da ɗari biyar wannan Allah ta fitar da yari su an kare to sai jin haka ita hafsa tana ji kuma ta san gashi Allah subhanahu wata'ala ce wa in minkum illa wariduha kuma shi da kullum mutum yayin aiki da hujjin da ya sani idan wani ya kama kishiyarta kakan iyalin kai shiru ka cikin rudu ka cikin dimuwa a ka tambaya me yasa ni na san kaza kuma na an ce kaza me dalili mala kun bai cikin a ce a rushe da dalili ko rushin kuma ce da kuma su ɗaukan wa malami tambaya kamar ko kure malami ne ko a'a abin da so kace kai ka sani ko ka jana ba da tsare maka kai kakkan zama a cikin tsarmin kai abin da zama addini ka samu bayani kan kai wani ana son zama akan basira eh ana son rayuwa addini kan basira ba kan hudu ba har da ta rasulullah ya za kai wannan magana ka ce wannan ba sun shiga wata bayan Allah subhanahu wata'ala ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatta ma maqdiya ya rasulullah ya zaka wani magana ka ce eh Allah ya ce kowa sai ba ta wuta sai yace hafsa da kiji ba ya ce summun najdi ta kan wannan daro zalimi ne fiya ji siya ai kina ai a gaban ayar yace mata bikin shi Allah ce bayan an bi ta wutar summun najdi alladhi tattaqu wannan daro zalimi ne fiya ji siya za mu tseratar da masu tsoron Allah sai a bar azzalimai a gurfana a cikinta kenan wannan bi ta wuta shine bi irin na sira'i mai imani zai wuce lahiya lau makarantar ruwaya a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ke na sira'i shine kamar ta pom gada ce wadda ake bi a tsallaka aljanna nan kasa wuta ce nan kasa annabi ya ce akwai ƙungiyoyi da aka sa kuma an ba su umarni suna warto 'yan wuta ana hucewa mazata wani zai huce ya ce kamar walƙiya wani zai huce kamar gudun iska wani zai huce kamar doki mabuji a dubu wani zai huce kamar ƙato mabuji wani zai huce hata kai gararrehe annabi ce ke ta kai ce ta jaribiyar amalum annabi ce ta jaribiyar amalum kowa aiki shi ke ba shi bitar cikin wucewa gudun wucewa shi gwalgwadon aikinka gwalgwadon gaugawa ka wajen huce sarai ya ce haka za a rinka yi hatta kai wanda ne wannan ƙugiya da take karto mutane wani ya ta ce fana shi makwai wani zai zo ya tsira amma ya sha karta tana kartawa iya ja tana karta iya ja tana kartawa zai wuce da rauni a jeriya mutu a daga fadawa kenan wannan shine kenan za a bi ta saman shiradi shine wanda yake azzalimi dan wuta sai ya kasa mai rabo sai wuce Allah sa wuce lafiya wannan shine abin da yake wannan aya bayan rantsuwa tabbaci daga Allah kuma Allah zai tsare tsame masu imani daga cikin halin azaba wani shi wata ruwaya a nan sarratarar da yake magana cewa iya wata duk mutumin da ya rasa iya uku ya ce la mutu ahad da harimin musulmi salatu min amula wadda ta masu nar illa ta halittar kasar ba wanda zai rasa iya uku ya yi haƙuri rasuwar iya uku wuta ba za ta taɓa shi ba ya ce illa ta hillatar ƙasa bai dalilin ƙasa wannan aya da Allah ya rantsuwa kowa zai rufu sai wannan ce wasu wuta sai dai ya bi ta sama irin wasu wuta sharari kenan akwai bishara ga rasuwar ɗa ka yi haƙuri ka yi ka rasa ɗa ka yi haƙuri akwai lada ƙwarai eh akwai lada na lace gaba
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا نعم وكم أهلكنا إذا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا
نعم أنا أنا الله سبحانه وتعالى نعم لا بال وتعالى دكتين حال الكافرين وأنا قرأت آية فوقك بقوم روح yace wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinat idan ana karanta musu ayoyin kuma ayoyin da bayaninsu a yi yake karara ba wata shuba maimakon su imani su amsa kiran Allah alal ladina kafaru lil ladina amanu ayyul fariqayn khairun maqaman wa ahsan nadiya su bayan su ji me Allah yake cewa me ake ni da su a sai su jiba matsayi idan aka karanta musu ayoyin sai su ce masu imani ayyul fariqayn mu da ku kuna ta muka hore ne ku ne musulmi masu imani ku diba man da mu da ku wani bangare ne wata su wani jama'a ne mu ko ku khairun maqaman wa ahsana diya su wa suka yi matsayi a gari suke da majalisi manyan da manyan mutane na sa fakari da matsayi da maganar dukiya da yan goyon baya shi sha musu kai duniya kurum haka suke masu imani alfakari da gadara da yawa da matsayi kenan suna ga inda har kwakware ne zuka da laukana kada masu bukuna ilai aka suka ya ku bayi ai wannan da kuka wannan mutanen laukana kada masu bukuna inda har wannan addini zuci inda alkhairi ne ta fi sirka yau ba kenan suna da anan da duniya anan duniya Allah yi ta su ya ba ta matsayi da dukiya da komai wajen su kenan inda har abin kwarai na adila sun bi shi suka ce ba Allah bai alaka da bawa da kuɗi da talauci da maganan halin duniya matsayin duniya bai kwatanta alaka bawa da Allah Allah zai iya ba kawuri mai kahurci iyaka dukiya kamar da ba fir'auna su karuna ko haka Allah zai iya gama mai imani da talauci ku zai gama mai imani da dukiya irin da ya ba annabi Sulaiman da annabi annabi Dawud akwai da kai su a duniya akwai ne su ma wanda mai shi shi shi ya an zaka su fir'auna karuna ko shi kuma zuwa da izin da je narka dinare da azurwai kurin da kasa ya su narki suka fitowa na kai lulu ne aljanar da cikin wasu kullu su kwaso a yi gini ma a yi gini na lulu ba magana ba a yi dan ajiye a kudu ba su su gini zai ran lulu a nan su da mana ko kenan wannan kowanne lokutan da matsayinka a wajen allah a baka kudin ko a baka gaba kan talwacin kenan wannan shirme ne gwada matsayi na duniya da alaƙa bayi da allah haka suke masu imani gori mu ne mu da ku suwa ne ne ayyul fariqaini khairun maqaman wa sanadiyya su wani bangare ne mu ko ku wanda kai matsayi kuma da abu da ɗan ɗan majalisar ɗan daba na ta ɗan daba mace kowa ce majalisi ɗan hada waye ɗan hada to Allah ce wa kam ahlakana qablahum min qarn in suna maganar matsayi ne da dukiya da tsawon Allah ce nawa ma'ana dewa muka halakar a cikin zamunna ka haisu manoman suke hum ahsanu asasan wa riya wannan labarin adawa samudawa kan duke da komi ga sifar auna wanda an halaka da dewa al'ummomi kayan ku wanda sun yi ku kayan burge wanda kayan adam da kayan da shiga ta sabkin sun yi ku amma Allah gama da su kenan ba a gobe da mu alaƙar magana addini ba magana matsayi ko magana wani kayan duniya ko dukiya ba ba shi bane ba ci gaba
قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا نعم أنا كما الله سبحانه وتعالى نبا منزلش أمرني na wata kamar nau'in mubahala ne an yi an yi kun ce ku ne na kware ku ne Allah ke so ne ba ku anan duniya haka da yaran ma haka ku ne abin ku ne kuke kanya da kware ce kula ga ya musu man kana fi dalalati falyamdullahu rahmanu madda mu ko ku duk wanda yake kan bata Allah ya ƙara Allah ƙara a ci gaba da yi kan Allah mana kan Allah shi da shi a ci gaba da yi kowa tsakan na shi a ƙara a ci gaba da yi kan Allah shi da wani hatta idara a mai wa'adun har Allah sai ya aiko abin da ake alkawali ga masu imani ko ga ma'amana ga wasu kawace ma Allah sai abinda Allah yake alkawari ya zo immal azaba wa imma sa'a ɗan bire ko a duniya Allah ya zo da azaba ya bayyana a gawa Allah zai ma azaba ana za a gane ko kun ce ku mun ce mu ne mun ce gaskiya to a tsaya Allah bar kowa kan haka ku kuma ɗayan biyu ko azaba ta bayyana mu ko ku an gane waye na kwarai ko ka kiyama ta tashi a nan ma an gane wane ne na kware waye na banza fa sayalamuna man huwa sharrun makanan wa ad'afu junda anan za su sani za su gano waye ku ko su waye mahi sharrin matsayi batacce kuma waye yake da yan majalisa masu mana masu rauni yan wuta wasu ga almanan daga ku kenan ku anan kenan a bari kowa na kamata a tsaye da rigima a yi jiran in ma a zama matashin kiyama na ce nau'i ne na mubahala ga wani suke kafure ne jika
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
nan kuma Allah ke cewa wa yazidu Allahu alladhina hatadaw huda Allah subhanahu wata'ala na karawa shiriyayye shiriya kuma mun yi magana wanda ke kan bata a bar shi anan a bar shi kan batan shi wanda yake shiriyawa alƙawali ne daga Allah Allah zai kara ma shiriyayye shiriya nake yan shi ta hujja ta imani na karuwa yana raguwa imani na karuwa da karuwar aikinka kana aikin ibada kana kyauta ibada imaninka na karuwa kana rage ibada imaninka na ragewa ina kira ta alsunna wal jama'a imani iya raguwa iya daduwa imaninka da wanda wani iya bambanta yace wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun maradda ababe albaqiyatu salihat mun karanta baya cikin kahf a fasara cewa ababe masu wanzuwa na kwarai wasu magabata kuma tafsiri da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tarwa wala hawla wala quwwata illa billah wannan in duka wasu ci a'a ana nihin kurin duk aikin da zaka yi na kwarai dan gobe kiyama shi ne ake manzuwa ake na kwarai manzuwa dan wannan aya wannan wannan tasbihi iya ciki wannan wani da wani tafsir tasbihi mahi tsawon tasbihi wanda kuma ya kunshi dukkan nau'in tasbihi kaga akwai takabiri akwai tahmidi akwai hailala akwai hawqala a cikin shi guda ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan iya cikin zikiri wanda zikiri ne ya kunshi dukkan nau'in zikiri zikirori ko tasbihi kai akwai subhanallah ka tasbihi ne tsafti Allah walhamdulillah tahmidi wala wala wala ilaha illallah ko wanda gashi wallahi akbar kuma ga wala hawla illa billah da nabi ya ce tana daga cikin taska daga cikin taskar aljanna la hawla wala quwwata illa billah manzo Allah ce kanzun min kunuzul janna tana daga cikin taska daga cikin taskar aljanna masu wannan wala haula quwwata illa billah wala haula abin da aka sanar aka sha aiki wai sha wai kuma ga nan hawo ya ka ake ta muna muna yara ka ji mai wala haula o maganin bagiri tazka ce ta aljanna tazka fatarwa cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin sa ana cikin tahiyya sai yayi wannan magana a nesa da yake wannan abu sai ashari iya gaba cewa wallahi da annabi ya zo iya karanta la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah to manzo Allah sai biji ka wadata yace kana so in baka labarin taska daga cikin taskar aljanna yace la haula wala quwwata illa billah tana da cikin taska daga cikin taskar aljanna kwaye tana da fadalar gaskiya yawan yin ta yana da fa'ida mai yawan gaske gaskiya to kenan wannan shi da an ce makata abu na kwarai albarkatu salihat abu mai wanzuwa na kwarai kuma na mai wanzuwa kin abin da zai kai har kiyama ba abin da za a garin duniya ya kare kai kullum mutum kenan ya nemi aikin da za ka yi kenan zai shiga cikin zanen gobe kiyama kuma ta salihat kuma ta khairun kenan kai ne da abu abin da ke bakiya ta ne amma zunubi ne abin Allah ka kira yake sanar da mu mu yi kokarin neman bakiya ta salihat abu na kware mai wanzuwa har abada kai wanda zaka iski a gobe kiyama shine albaqiyat kuma salihat abu na kware mai wanzuwa khairun inda rabbaka shi mai alkhairi a wajen ubangijinka wajen ya baka tawaba wajen lada kuma wa khairun maradda shine abun guri da mutum ya kamata ya nema ya samu wannan sakamako na gobe kiyama wanda abin zai zai wanzu mana hal abin da bai yanke wala abada shine mana an kyakkyawan karshe take nema kullum mutum ya wata kyakkyawan ƙarshe tun a sha wahala a duniya a san kyakkyawar rayuwa a lahira Allah ci gaba ci gaba
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا
wannan cikin sayar bukhari da ruwa ya ta inganta asibin wa'il kamar da hababin arata ke cewa ina ban asibin wa'il ba shi na ga masaki ne ya mai abin kira sai je neman biyan kudin da yake bin shi ya ce wallahi la ku zai kwarcanci na wallahi ba zan baka bashin ka ba hata ta kafir bin muhammad ta ka kafirce muhammad ka kafirce muhammad in biya ka kudinka ya ce wallahi la wallahi baiwa na rantsi da Allah baiwa kawata Muhammadu hatta ta mutu mutu ba in ka ganaka sai ka mutu ka tashi ya ce to kai bawan Allah a mutu in tashi ya ce ai ko mun mutu ko na mutu fa inni idza mitu thumma bu'istu ji'tani waliya thumma malu walad an an mutu mu gama a can ran debo a lahira a can ma yadda muke a nan Allah ba mu dukiya da iya can ma haka ne can ma mu ne manya magama a can nan jibo Allah ya zan biya ka a kan shi ne wannan kenan asalin sabkar wannan aya shi ne Allah ke cewa a fara'aita lalji kafar bi ayatina wa qala utiyanna malan wa walada attala ala ghaiba am ittakhadha inda ar-rahman ahad Allah ce shin ka bar labari ga wanda ke kafirce ma'ayoyinmu wai wa ƙalika talakutiyan na malan wa walada wai a lahira ma za a bani dukiya da iya yadda a nan duniya su ne manyan gari su suke waɗe aji a lahiran ma haka ne kare can amma kama a can na baka Allah ce wannan magana da yake attala al-ghaib ya san gaibu ne ya tsinka ya haka Allah gobe kiyama zai ba shi abin biyan ba shi a yanin kiyama iya da dukiya iya a ina ya gani tsada alkhair am ittakhadha inda rahman ada ko ko wani alƙawari Allah ya doka da shi na mai haka a ina aka yi babu Allah ce kalla كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا
na'am ونرثه ما يقول ويأتينا فردا tabbas Allah ce kalla na ku tsawatarwa game da irin wannan wauta wannan magana ta cewa za a gama a lahira wa a can ma kana da iya da dukiya na biyan bashi Allah tsawatarwa kan irin wannan kalma Allah ce sanaka tubu ma ya ku Allah ce za mu rubuta wannan kalma ta shi da kazama Allah ta ya sa an rubuta eh kuma wannan mutu lahu minan azabi madda Allah zai mai narko zai lillimka mai azaba limki sama limki dalilin wannan kalma ta shi wa narithuhu ma yaqulu kuma abin da yake alfakari a duniya na dukiya da iya da wane ne zai mutu Allah ya ce za mu gani wallahi mai samata al'ada ko wallahi mai samata al'ada Allah zai gade kowa sai ya mutu ɗanka ya gada jikanka ya gada jika jika can dai biyan da kuka tara dai ƙarshe dai sai an bar ma Allah kowaye dole sai an bar ma Allah ta ƙasar ce ta mutanen ce ta masu kuɗi ce kowa sai ya mutu ya bar ma Allah gadin ƙasar gaba ɗaya kowa sai Allah ya kashe kowa ba kowa ba da komi ya shi kaɗai kenan kowa zai mutu zai bar ma Allah shi Allah ta kenan wanda nusu ma ya kuli za mu gane abin da yake faɗa na abin da ya mallaka kuma wa ya atina farda kuma zai zo hili kiyama shi kadai babu yan goyon baya babu yan fada shi kadai zai hili kiyama bai tare da kowa dan kowa ta kan shi Allah ce gaba واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا kalla كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا
Allah yake faɗin wuta masu bautar wurin Allah wasakatu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza sun riki wani abun bauta wanda ba Allah ba wai neman wata buwaya ta ta duniya ko neman wani matsayi neman biyan bukata ta duniya suka kama wani Allah suka riki wani aljani wani ya rike wani mutum kowa ne da irin nashi ta kalla maganar samun matsayi ko buwaya ko cin nasara ta bauta wani Allah a ce wani abin bar shi ba haka bane ba zai yi wa sai kafuruna bi ibadati wa yakununa alaihim jidda wa'annan da suke bautawal Allah gobe kiyama zai tsaye da su za su kawarce mai ibada kuma na za su ce makunna yana budu ba ku ba ku da masam kai ya kake bauta mana ba a rinka tsinuwa ku da abin da kuke bautawa wa yakununa alaihim jidda maimakon neman matsayi a wajen su za su mantu kishe su domin suna zaka tsine ma juna a yayin kiyama ba abin da tsine na mu kuma za ku za ku Allah kuma zai hada ku ku rinka tsine ma juna haka ne duk wanda ya kama wani Allah ya kama shi ne ba abin da tsine na mu shi ne kama kuɗa alamtara alamtara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzzuhum azza فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا
ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزة shin baka gani Allah ce da muke sakin shedanu Allah ke ba su damar mallaka ko gallabar marasa imani muna tura su turawa ma'ana dan Allah ba da dama kowa ga kafiri shi dan zai yanda ya ga dama da shi ba wata ko ba wata toshiya na imani ne ya fitar ya fitar nan hai samu wata ne ma zamba kaka fala ya samu shi kuma kowa ce a buɗe kiran ka kiran shedanu su suke ingiza kahurai zuwa ƙarin kafirci da haka kakai mamaki kaga ana kira suna rudewa ƙara ƙasa kullum sabuwa je falata a gal'ale kakai gaugawa har yanzu shuru ana ta wa'azin allah ba su kakai gaugawa eh kafar ta allah kurin inna ma na uddu lahum adda a tuni muna nan ana musu tattalin azaba lokaci na zuwa kyale su kakai gaugawa allah musu tanadin da ya musu kai da kun haka wa'azi ne kira ne lamarin bayi ka basu da Allah kuran ma kaka yi gaggawa har su shuru har za a kyale suna ta shigar zaka suna banna a ba naka bane eh don wannan duk mai da'awa haka ne kai dai ka da da'awa ka bar bayi da Allah in ma kai tsaye halakar da wani ko Allah ba shi bayan ya shigar zaka ya shigar zaka ga shi ma tuba ku shiga layi da kai da shi sai abin da ya Allah ba sauƙin Allah abin da ba sauƙi a jan Allah iya ba ya kashe babanka ko ya kashe kanka ko ma kai ma kashe ka ka bai tuba kuma shiga aljanna Allah kenan eh kamar Allah bane anan Allah yake kai da kulke naka Allah ya taimake mu ya tabbatar da mu akan dai kun ga ko ya da gafarta mana Allah kai mu rana ta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته